بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba du yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kare bude jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau ya yi daidai da goma sha tara ga watan rajab wata na bakwai a musulunci yau hijira na da shekara 1445 ɗaya ga watan ɗayan miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goje wanda ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaqaul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai lokaci kuma da mako da lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malam yana mana darasi game da kusakuran da masallata suke samu na furci a cikin sujada akba'uhum alqawliya fi sujud kusakurai da yawancin masallata suke samu a yayin nuduki ko furci ko furta lafazi a cikin sujada mun shigo cikin wannan gaba har mun karanta kusakurai mai namba ta 1 ta 2 ta 3 sai lokaci ya cin mana yau za mu tashi a kuskure mai namba ta hudu a wancan babi kenan a shafi na saba'in da biyu safin littafi na saba'in da biyu ana fahimta wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da hudu a wannan littafi insha Allah mala yake cewa rafa'ul ashiya lissujudu alaiha daga wani abu domin sujada a kansa a ce mutum ya ɗaga wani abu ko ya sanya wani abu domin ya yi sujada a kansa ana fahimta wannan kuskure ne kamar da malam ya zayyana a cikin wannan rubutu nasa ka ɗaga wani abu domin ka yi sujada a kansa ko ka shimfiɗa wani abu domin ka yi sujada a kansa wannan ya ce kuskure ne malike cewa ya kumu ba'adun nas wa'ansu daga cikin mutane suna tsayawa ma'ana akan wannan al'amari kenan su dinga sanya wani abu su yi sujudi kan shi daga cikin mimman laye saɗe wani sujuda al'ar daga cikin mutanen da ba sa iya yin sujada akan ƙasa liƙuzuri mardin domin uzuri na rashin lafiya auli safirin ko uzuri na tafiya sun tsinci kansu za su yi sallah a waje ko akan titi ko abin da ya kama da wannan ko uzuri na jinya da rashin lafiya to waɗansu sai su ɗau wannan damar sai suna ɗaukan wani abu suna sujada a kansa bi wata ishe'in ya juna alai wa'ansu sai su sanya wani abu hisina sujudi a kansa faminhum mala yace daga cikin wadancan mutane man yada haqibatihi akwai wanda zai sujada akan jakarsa ya sanya goshinsa kan jaka yayi sujada ana ganewa wa minhum man yansab rijlihi akwai wanda zai kafa kafa sai sujada jikinta aw wisadatihi ko ya yi sujada a kan filo nasa shi ne wisada wa haza katsu'un minhum mali ce wannan kuskure ne wanda yake faruwa daga gare su wasawab abin da yake shi ne daidai abin da ya fi zama kan dace an yi umi ima'an mutum in bai iya yin sujada a kan ƙasa to ya yi ima'i ya kwatanta kamar ga hinin iya sujada ɗin ana fahimta shi ne ima'i a idan uzuri ya same ka na jinya ko abin da ya kama da wannan har ba ka iya kai goshinka ƙasa ka yi sujada domin jinya ko uzuri to shari'a ba ta ba ka damar ka ɗau wani abu kana sujada a kansa ba ana fahimta in ba ka iya sujada to sai ka yi sallah a zaune kuma sai ka yi ima'i ma'ana ka dinga kwatantawa ga kanan kayi ruku'i ga kanan ka dago ga kanan kayi sujada ga kanan ka dago wanda shine ima'i tunda ma'aiki yana cewa salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam yastati fa qa'idan in baka iya sallah a tsaye sai kai a zaune fa in lam yastati fa aumi ima'an idan baka iya sallah a zauna ma to kai ima'i ga ka dai a zaune ko a kwance amma zuciyarka ce take sallah din wannan shine damar da shari'a ta bawa mai uzurin da bai iya yin sujjada da goshin sa a ƙasa ana fahimta fa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wannan gumbi daidaiti ba har yanzu wallahi a rage shi kowa nemo wanda iya daukan hankalin mu kwarai da gaske daga abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare da shi da shi da mahaifinsa yake cewa ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan bazan allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya dubo wani mutumi maridan bashi da lafiya ya je ya gano shi bashi da lafiya fadakala alaihi sai manzan allah ya shiga wajensa shi mara lafiyan kenan wa huwa yusalli ala udin shi wannan marar lafiya yana sallah akan wani kututture yine uhud ana fahimta wani itace sassakakke ko wanda aka saro shi to sai yake kokarin yin sujada kan wannan itace fa wada'a jabhatuhu al-ud ko jabhatihi al-ud sai dinga daukan goshinsa iya dorawa akan wannan itace iya daukan goshinsa iya dorawa kan itacen nan fa'au ma'a ilaihi sai manzan Allah ya masa nuni ma'ana ya nuna masa ba haka za a yi ba ana fahimta faɗar hal'uda sai manzan Allah ya ɗau wannan kututturen ice ya jifa da shi wannan marar lafiya zatonsa a kan itacen aka hana sujjada ɗin wa aka za wisadata wa aka za wisadatan to sai marar lafiya ya jawo filo sai yake sujjada kan filo din faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce da shi da'aha an shi ma wannan karbi da shi ture shi gefe in istata an tasjuda ala al-ard in kana da dama kana da iko ba wata matsala to kai sujjada kan dandanin ƙasa ana ganewa wa illa fa'aumi ima'an amma in baka da ikon yin sujada a ƙasa to kai nuni shine fa aumi ima'an kun ga yayin uwa yanda sallah take da girma kuma ba wata gaba da aka baiwa mutum dama ya huta ko ya ƙi yin sallah matukar hankali akwai hankali a jikinsa dukkan wani yanayi da mutum zai tsinci kansa ciki to a yanayi ɗaya ne kaɗai aka ba shi damar ba zai salla ba shi ne a lokacin da hankalinsa ya fita da gare shi amma duk yanayi a duniya duk kuncin da ka shiga inda hankalinka iya jikinka to za ka yi salla a kowane yanayi kuma ko da tsarki ko babu ko da alwala ko babu ko da fuskantar alƙibla ko babu ko da sutura ko babu ana fahimta? ba yanayin da aka ce kada ka yi sallah domin larura sai dai lokacin da mutum ba shi da hankali domin sallah tana kulle da nutsuwa tana kulle da hankali ana fahimta ba wani yanayi da wai takura za ta saka kiyin sallah babu shi yasa kira ga waɗanda suke jinyar majinyata yanda ake ƙoƙarin kula da dokokin likita likita Allah ya ƙara ma lafiya kuna ƙoƙari ƙwarai da gaske an gane ko yanda ake ƙoƙarin bin dokokin likitoci wajen kula da majinyata to haka ne ya kamata ku kula da majinyacin ku wajen yin sallah ana ganewa wannan gabar da yawa muna sakaci da ita idan mutum bai da lafiya sai ga wa'ansu ko tunatar da hisan labasa yi abinda aka ɗau'a wala ya ɗan fara shan kunu wala ai da kansa ma ya tashi ai ya zauna to duk inda da hankali jikinsa duk sallolin nan fa da ake yi wajibinsa ne yi su ba kuma a kowane yanayi yake ciki ko bai iya tashi bai iya juyawa inda hankalinsa iya jikinsa to zai yi sallah tun da ƙarshe dai ma'aiki ya ce duk yanayi da ka tsanci kanka a ciki to ka yi sallah da zuciyarka shi ne ma'ana fa'o mai iman ka yi shuru minti biyar minti goma ka ƙaddara wa kanka kana sallah kawai ga kanan a tsaye kana karatu ga kanan kayi ruku'i ga kanan ka dago ga kanan kayi sujada ga kanan ka dago ga kanan ka miƙe kai tayi har ka je ƙarshen sallarka da ƙarshe kuma kai sallama sannan ka ci gaba da shan maganinka ko a ci gaba da ma adama allura sallah ba a wasa da ta yanwa kun ga dai babu yanayi mafi tashin hankali kamar lokacin da ake yaƙi ga ku gaban abokan gaba kuna fuskantar su suna fuskantar ku za ku iya kashewa za a iya kashe ku to amma a wannan lokacin ma Allah bai ce ku yi yin sallah ba a yanayin nan ma an ce ku yi sallah kuma sallar ga irin yanda za ku yi kuma sallar a jam'i za ku yi ta salatul khawf dan malamai sun yi rubutu a littafin su haka saboda kun ga irin wannan iya ƙara tunatar da mu girman wannan ibada ba wai uzuri bane dan kankani zai saka yin sallah kuma ka sha lafiya wallahi babu shi ka kula kuma ita sallah ko kwaya ɗaya ka bari da ganganci in Allah ya fishi da kai akwai yiwuwar za ka tashi agun Allah kai ba musulmi ba ne don sallah cin ne yadda ka san sarƙa haka take idan kwaya ɗaya ta gutsire to ba za ta haɗu ba ka take daga ran da ka balaga ba a san ka samu giɓin sallah har ran da za ka bar duniya wannan shi ne ƙa'idar da shari'a ta sanya ana fahimtar wannan to ma'aikin Allah ke ce fa'aumi ima'an idan har baka da ikon tashi ko kai sujjada akan ƙasa to kai sujjada a zuci shine ma'anar fa'aumi ima'an ana ganewa sai yake cewa yanha inhina sai ga kwatanta durƙusawarka ko dukawanka waje al-sujudika aka fadu min ruku'ik ko a zuciyar nema sai ka sanya sujjadarka kafi durkusawa akan ruku'inka ka kaddara kayi ruku'i kuma ka kaddara ka dago sai ka kaddara sujjadarka sai tafi yin ƙasa da kanka akan ruku ana fahimta to wannan shine abin da ma'aike faɗa sallallahu alaihi wasallam wal hadith yadullu ala anna sawaba hadisi ya nuna kan cewa abin da yafi zama daidai yine as-sawab bisad ko an yi umi iman mutum in bai iya yin sujjada a dandanin ƙasa to ya zama to iya kwatantawa ga hinin iya sujada hinin imai ka kwatanta da zuciyarka kanai wa yakunu sujud akfadu he ya zama to kuma sujudin goshinka yafi kaiwa ƙasa ƙasa akan ruku'i wa aqrabu ila al-ard min ruku ka fa kai goshinka kusa da ƙasa akan ruku'i duna an yalsika ajabhatahu bi shay'in rafa'ahu sabanin ka daga wani abu kana sujuda akan sa ba ba daidai bane an gane da kyau an fahimci wannan gaba akwai wa'ansu ma wanda za a gan su lafiyarsu kalau ba larura ba komai amma ba sa sujada a ƙasa domin wai ƙasar najeriya ba ta da tsarki shi ne da'awarsu wannan wai ƙasar ba ta da tsarki yana ta saɓan allah a kanta da sauransu da sauransu ai duk saɓan allah ina ganin bai kai bautar gunki ba to ana bautar gunki a maka ba manzala iya sallah ko bai daga wani abu yayi sujada akan shi an fahimta akwai wanda suke da awar cewa kasar ta gurbace ba tsarki shi yasa ake kama su wani dutse daga wata kasa ba zan faɗi sunan kasar ba kowanne sai a dan gugutsura a bashi iya aljihunsa duk lokacin da zai sallah sai ɗauko wannan dutse na sujada a kan shi idan ya gama kuma sai sa kayan sa a daji haka aka ɗora su akan wannan aƙida kaga bai halatta ba ko ba ka da lafiya hakan bai halatta ba kamar yadda wannan hadisin ya nuna in har larura ta sa ba ka iya sujada a ƙasa to ka zauna ka yi sallaka da imai cike na abinda manzan Allah ya shi sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wannan shi ne na biyar azumu tumanina fi sujud rashin nutsuwa a sujada da yawa daga cikin masallata za a ga wani kamar iya sallar a gurguje ne ba rumba nutsuwa nutsuwar nan kuma ita ce da take haifar da kai azkar a cikin wannan roƙa sujada din rashin nutsuwa iya sa mutum ya asara sallarsa kaɓar ruku'i da kaɓar sujada ana buƙatar nutsuwa ka nutsu matuƙar nutsuwa a waɗannan gaɓai guda biyu ka samu damar karanta tasbihai da azakarai da addu'o'i da ma'aikin Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam ana ganewa wa hadhihi afatun kathirun min al-musallin wannan gaba ta rashin nutsuwa a sujada inji malan da yawa daga cikin masallata sun yi sakaci a kanta ini afat an gane ko da yawa sun yi sakaci game da nutsuwa cikin sujada in ji malam wata ƙaddama zalika fi sifatin roko ya ce ya gabatar da bayani a baya lokacin da ya yi bayani kan roko'i ko ya yi maganar nutsuwa a roko'i da abin da take jawowa wa haza mubtilun lissala kuma rashin nutsuwa a sujada shi ma iya sa dalilin da sallan mutum za ta ɓaci kai da ganin wani iya sallan malam wallahi ka san ba nutsuwa malam ka sani wallahi ba nutsuwa wani in ya sanya goshinsa a ƙasa yadda ka san akan wuta ya ɗora iya ɗorawa zai ɗaga kaga irin wannan manzala ya taɓa ganin wani iya wannan sallar ya gan shi da ya kammala sallar ya zo masa ya ce wallahi bawan Allah da kawo mutu kana irin sallar nan baka gyara ta ba to da agun Allah kai ba musulmi bane zaka tayi abba ma gujanka agun Allah Allah kai ba musulmi bane tunda ita irin wannan sallar kwata kwata Allah baya kallanta tunda ba irin ta yace ayi ba ko manzon Allah ba irin ta ya koyar ba ai naka koyo to waye baka dama kai tunda manzon Allah nan an aiko shi domin ya koya mana addini wanda yazo da sakon addini daga Allah ba irin wannan yayi ba ko ba irin wannan ya koyar ba ko ba irin wannan yace ayi ba to kaga idan ka je gaban Allah ya tambaye ka me dalilin ka me zaka ce a ina ka koyo irin wannan sanar waye koya ma kai dai ƙarya ne ka ce manzon Allah ne koya ma irin wannan sanar ba za ka faɗa ba ka san ƙarya kake yi saboda sai mu kula da wannan lalle lalle rashin nutsuwa a sujada iya kawo rugujewa sallah iya kawo sallar mutum gaba ɗaya ta ɓaci liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa irji fa salli fa innaka lam tusalli wancan almusiu salatahu ko manzala ce koma ka sake sallah domin sallar ka bata yi ba shi ma duk malamai sun tattauna sun ce rashin nutsuwan nan ne ya sa manzan Allah ya ce sallar sa bata yi ba bai nutsuwa a ruku'i bai nutsuwa a sujada wannan gabai guda biyu shi manzan Allah ya kula da yanda yake yin su ya ga babu nutsuwa ko kaɗan sai shi ka koma ka sake sallar sallar gaba ta yi ba sai dai hasa uku da ƙarshe shi manzan Allah na yi iyayi na manzan Allah koya min yadda ake yi to sai manzan Allah ya koya masa ka nutsu ka nutsu duk abin da manzan Allah ya faɗa masa in ka yi ruku'i ka nutsu a ruku'i in ka ɗago ka nutsu bayan ka ɗago in za ka tafi su da haka haka maza Allah ya koya masa fatima inna fatima inna fatima in a yi nutsu wannan wajibi ce yayin wa wajibi ce ka nutsu a sallanka simali yake cewa wa qad amara bit tumanina ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni wajen nutsuwa a cikin sallah fa kale yace idza sajadta fa asba fa asba fasbat wajhika idan kai sujjada ka tabbatar da fiskarka waidaika da kuma hannuwanka hatta ya tsama inda kullu azmin minka ila mawdhihi har sai kowane kashi ya koma gun zaman sa a jikinka idan kai sujjada ka dago ka zauna to kowane kashi ya dawo gun sai ya zauna ka nutsu a zauna ka tabbatar ka zauna sannan ka koma sujjada ta biyu haka ake yi ba ka ɗago ba ba ka kai ga ƙarasa zama ba halau ka sake koma sujada ba haka mazan Allah ya koyar ba sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi tsuma inda kullu azmi har kowane ƙashi da yake jikinka ya koma inda yake a matsa- a mazaunin shi ka samu nutsuwa a zaune sannan kuma ka koma ya sa wata rana ana zai ke cewa wata rana idan manzan Allah ya ɗago daga sujadar farko kafin ya koma ta biyu sai ka ce koman tayoyi ne ko ta hiya ya fara yi ya manta domin irin lokacin da yake ɗauka a zaune ana fahimta to wannan gaɓoɓi ne ne kamata mu kiyaye malik ke cewa faliya'alam kulla man yanqiru salatahu ka sanar da duk mutumin da yake an naqru shine kamar tonan kaza irin ta digga tono da kafa da kafarta shine an nuqura an gane ko manzala yayi hani game da an nuqura ka nuquratu dik haka ya faɗa wani hadisi mutum sallarsa ta zama to kamar tono da kaza take a ƙasa idan ta sa kafarta ta dage tana nutsuwa kafin ta dawo da ita to haka wa suke sallarsu iya dafa gwiwa zai daga iya kaiwa goshin kasa zai daga haka da ganin sama kamar wasa yake to irin wannan manzon Allah ya hane shi ya ce kare sake ya gyara sallarsa to kai ma in kaga irin wannan mai wannan sallah to ka sanar da shi wala yuhsin itminaniha baya kyautata nutsuwa cikin sallarsa annaha ghayra maqbula to mala ya ce ka ce masa sallarsa ba karbabbiya bace kuna fahimta duk mutumin daga iya wannan sallar yar ina ake ce mata ne a to ku ne mutanen mu ba ruwa na yawwa irin wannan sallar dai da ake dai a gaggaucen nan dai duk mutumin da yake irin wannan to ka ce masa sallar sabbata yi ba ana ganewa wanda daga dafa ruku'i zai daga daga kaiwa goshinsa ka zai dago ba nutsuwa ba karanta tasbihai to mala yace ka sanar da shi annaha ghayra maqbula sallasa Allah bai karba ba li'anna tumanina ko li'anna al-itmi'inan min fadli salah domin ita nutsuwar nan tana cikin farillan sallah wajiban sallah ce ai ko malami akadari ma a cikin farillan sallah abin da yake ko tumanina ko ya fada nutsuwa tana cikin rukunan sallah hatta malami akadari ma kai fada ana fahimta kuma kaga idan babu farilla ɗaya a sallah babu sallah to kaga idan ka rasa nutsuwa a sallah karamin takadiri ma ka rasa wata farilla guda daya kuma rasa farilla ɗaya ba karama ta ba tana iya sa sallah ka turguje gaba daya bayan kuma ga irin gargadi da jankuni da ma'aikin Allah yake kan wannan allati la tasihu bi ghayriha wanda sallah ba ta inganta idan an samu rashin nutsuwa a cikin ta an bayyana wannan a wannan gaba ta biyar malam iya magana kan nutsuwa ne ka nutsu ka samu damar karanta tasbihai ka nutsu ka samu damar yin addu'a a sujada bayan kai tasbihai abin da ake nufi kenan in ma kana gaggawa ina zaka je ne ba ina ta zabo in ka gudu a gaban Allah ina zaka je shirme mana kuma kai ka ce kai mabukaci ne a gun Allah to ga ka adab da Allah din kuma ka ƙi faɗa wa Allah bukatunka ka ƙi yin yadda ya sa ka kuma ka ɗau jikinka ka je wajen wani Allah kuma kana roƙonsa kaga akwai rashin basira a wannan abu biyun nan ya ‘yan uwa in har ka riƙe su da gaskiya wallahi sun matallahi sai Allah ya rufa masu riya rayuwarka da sallah da karatun ƙur'ani in dai waɗannan abu biyun sun zama ka san ƙa'idarsu ka san haƙoƙinsu kana yin su bil haƙƙi da gaskiya wallahi sai Allah ya rufa masu ne innahu adalla ya haƙu Allah baya tozartar da aikin masu kyautatawa inna Allah la yuthi'u ajra lil muhsini ka kula sahabbai Allah ya rufa musu asiri a galabiyin sakamakon wani abin guda biyu sahabbai ba sa wasa da sallah sahabbai ba sa wasa da karatun qur'ani duk inda ka kai da uzurinka da gaggawarka da commitments naka inda kai musulmi ne to wannan abun guda biyu ka ba su muhimmanci ka ba su muhimmanci a rayuwarka ana fahimta gaba ta shida kaffu thawbi wa sha'r akwai sha'r shine gashi sha'ir kuma shine waka ash-shi'r bil kasra ta tashin wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi an gane ko jam'in su sha'ir jam'in su ne shu'ara mawaƙa ke nago wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wannan kuma sha'ar shine gashi an bayyana tattaro tufa shine athau da kuma tattaro gashi kai sujada akan su wasan larabawa suna da wadatar gashi sai mutum gashinsa har zuba yake wani sai tattara gashinsa sai sa yayi sujada akan shi to amma mu yanzu matan ma matan ma ba su da wannan gashin balantana maza ana ganin kansu yi da ciko kamar gwiwa raƙumi to ina babu to amma su mazan ma an ce ma'aikin Allah gashinsa na gemu wani lokacin sakowa yake harjin cibiyarsa an ce Usman dan afan gashinsa kuma bayansa har ragewa yake ya kwanta baya sosai domin Allah ya musu yawan wadatar gashi to wa so daga cikin larabawa idan za su yi sujada sai su tattaro gashinsu sai su turo shi gaba sai su dora goshinsu akan sujada kansu an fahimta wa'ansu kuma rawaninsu in sun ɗaura ko hirami sai su sanya shi a gaba su jira kansa to wannan mai matsayinsa a shari'a shari'a mai ta ba da wannan meme mai ta ce game da wannan male ce wa kaffu huwa dam mutum ya tattaro gashinsa ko tufafinsa wa kada na hannabiya sallallahu alaihi wasallam an zali to hakan ba daidai bane manzon Allah ya hani game da wannan fa ani bin abbas radiyallahu anhu ba daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da da su an ce an huma an kawo aliful isnai alif wanda yake nuna mutum biyu kuma an ce abdullahi bin abbas kamar mutum ɗaya aka faɗa to ƙa'ida shi ne da shi da babansa duka sahabbai ne kaman abdullahi dan mas'ud shi ma haka kaman abdullahi dan umar shi ma haka an gane ko kamar usama bin zaid shi ma haka duk da dan da uban duk sahabbai ne shi yasa ake cewa radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma an gane ko Allah ya kare yadda da su duk wanda kaji an ce radiyallahu anhuma to da shi da babansa duka sahabbai ne an bin wannan a qala umira annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi umira an umarce shi fil wafa'il ka gane ko umiran nabiya an umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an yasjuda ala sab'ati a'dha idan zai sujjada yayi sujjada kan gabansa guda bakwai wala ya kuffa sha'ran kare tattaro gashin sa yayi sujjada aka wala thawban haka nan kare shimfida tifarsa ta jikinsa kenan kare tattaro tifarsa ta jikinsa yayi sujjada akanta al hadith ƙarshen hadisin an fahimci wannan qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa wal murad abunda ake nufi annahu la yajma'a thiyabahu wala sha'rahu ba a san mutun ya tattaro tifarsa da take jikinsa ko gashin kansa ya tattaro ya sa gaban shi sujada a kansa ba a so an yi hali game da wannan wa zahiruhu yaqtadi annahayu anhu fi hali salah amma abinda malai yace abinda wannan wannan hani yake haifarwa shine hani ne a cikin sallah an hana hakan a cikin sallah an fahimta an hana wannan a cikin sallah ne fi hali salah kuskure na bakwai qat'uhum fi sifatil julud jalsa baina sajdatayn qat'uhum ya'ni al-musalluna kenan kusakuran wa'ansu daga cikin masallata fi sifa aljalsa wajen siffar zama da ake bayyana sajidatai tsakanin sujida guda biyu ana fahimta shi zama a sallaya yan uwa wanda shari'a ta yadda in ba larura bace ta shiga zama ne kala uku kala nawa kala guda uku akwai al-iftirash an gane ko akwai at-tawarruk kuma akwai al-iqa al'iƙa a guɗe kada yake yin sallah amma da iftirash da attawarruk shi ne wanda shari'a ta koyar a yi a sallah matuƙar babu larura an fahimta iftirashi shi ne irin zaman da kake lokacin da ka zauna na tayyan farko ka shimfi da ƙafar ka ta hagu ka zauna kanta ta dama ka toge ta a gefe ‘yan yatsunsu na kallon alƙibla wani shi ne iftirashi shi ake a tahiya na farko kuma shi ake a jalisa bai na sajidatai a gane ko at-tawarruk to shine ake yin sa a zama na ƙarshe a tahiyan ƙarshe wanda daga ita ya assalamu alaikum shi kuma ya ake at-tawarruk at-tawarruk shine ka zauna kan mazaunanka ita kafarka tagunka dan tura ta ciki ba a kanta zaka zauna ba sabanin zama na farko amma kafarka ta dama zaka toge ta a gefe ɗan yanzu na kallon alkibla wannan shine at-tawarruk yasa malamai musamman malaman furu'a ko masanin addini idan yazo ya kalli liman iya tahiya to ya san tahiyar farko ke ko da ƙarshe ya sani daga zaman ake bambancewa in dai limamin ya san abin da yake kuma ba larura bace da same shi ana fahimta in kaga zaman da yayi in dai ba larura to za ka iya cewa wannan zaman da ya to dama a tahiyyar farko ake yinsa wannan kuma zama a tahiyyar ƙarshe ake yinsa an fahimta shi kuma iqa shine mutum ya zauna akan dunduniyarsa guda biyu ya kafe digadagansa ya zauna akan dunduniyarsa to shi wannan kadai ana yin sa baina sajdatain ne kai sujudan farko ka dago kafin koma ta biyu an baka dama kai irin wannan zaman amma ba a baka dama kai shi a tahiyyar farko ba ba a baka dama kai a tahiyyar ta biyu ba amma yanzu wannan wannan shine sifatul julus fi salah siffofin zama a sallah duk ina faɗa muku wannan in ba da larura ba idan larura ta shigo to duk zaman da kaga zaka yi zaka yi domin ad-daruratu tibihul mahdurat domin ita larura tana halattar da abin da akwai laifi a kai ana fahimta ka mutum kokon gwiwarsa ya goce kaga zaman zai masa wahala ba ka koda zai zo na meke kafarsa wannan shine zaman da zai yi ba matsala wannan kamar an ce abdullahi dan umar dab da ajalinsa an ce in zai zauna a sallah zaman tarabbu'i yake zaman tarabbu'i kamar na malam yusuf wannan wanda ya zauna wannan mu dai da malamai ce suke zaman cin tuwo haka malaman zaure suke faɗa inda tarabbu'i to an ce dan umar haka yake lokacin da ya kusa ajalinsa ya kusa domin mutum ne mai jiki wataran iya iya siffanta yadda ake zama a sallah sai wanda daga cikin ɗalibansa an ce ɗansa ne ba sai ce babu kuma kana hana mu wani zama a sallah kuma kai kana yinsa sai ke cewa ni ina yinsa domin ƙafata ba ta iya ɗauka na jikinsa ya yi nauyi kuma ya je dab da a ajalinsa jikinsa ya yi rauni gaba ɗaya dole irin wannan zama zai iya yi an fahimta saboda ka idan larura ta shiga kowane irin zama za ka iya yi la yukallifu lahu nafsan illa wusa an fahimta sai malai yake cewa a yakta ukathiru min almusallin da yawa daga cikin masallata suna samun kansu cikin kuskure fi jalsa baina sajdatai a irin zaman da ake tsakanin sujada guda biyu ta farko da ta biyu wal marwi thabit anhu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal jalsa wada'an malaki cewa abinda aka rawaito ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen siffar irin wannan zaman to abubuwa ne guda biyu kawai aka rawaito ma'ana siffa ce guda biyu aka rawaito al'awwal yanayin farko a zama tsakanin sujjada da sujjada kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tarishu rijilihi yusra ma'aikin ala iya shimfiɗa ƙafasa ta hagu fa ya ƙa'udu alaiha sai ya zauna kanta bayan ya shimfiɗa ta ya zauna kanta an gane ko mutuma'innan iya samun nutsuwa a wannan zaman ba a gaggauce ba shi ne ma'anar mutuma'innan an gane ko wa amar bi zalika al-musi a salatahu haka nan wancan da aka rawaito wanda yake muna na sallan nan tasa haka ma'aikin Allah ya ba shi umarni faqala yace da shi faqala lahu yace da shi idza sajadta idan zaka yi sujada famakkin lisujudika ka tabbatu a sujadarka fa'iza rafa'ata idan ka ɗago daga sujada faƙa'ud ala faƙi zikal yusra ka zauna kan ƙafarka ta hagu wa kana yin saburi jilhul yimna kuma yakin al'ayyar toge ƙafansa ta dama waye staƙabilu bi a sabi halƙibla ‘yan yatsun ƙafar daman da aka toge ta su kuma ‘yan yatsun suna kallon halƙibla an fahimta shi ne irin zama dai da ake a tahiya na farko an fahimci wannan to irinsa ma'aikin Allah yake a zama tsakanin sujjada da sujjada yanayi na ɗaya kenan asani yanayi na biyu a zaman da ake tsakanin sujjada da sujjada fakana ahyanan wannan kun ga yace ahyanan ko fadin ahyanan iya nufin lokaci bayan lokaci ba dimun da'iman ba kenan shine ma'anar zuwa da kalmar ahyanan wani lokacin ma'aikin Allah yana yi wani lokacin sai a samu lokaci mai tsoma bai yi ba an fahimci nan to ahyanan wani lokaci iyayi ya yaƙa'i ko yaƙa'a a gane ko shi ne yaƙa'a yana yin iƙa a bainar sajidatai shi ne yansibu ala akibahi wasu durika da mai iya zama a kan digadigansa a kan dunduniyarsa gaba ɗaya biyu a fahimta da kuma nan ƙirjin 'yan yatsun ƙafasa ma'ana ya toge su duka biyun sai ya zauna kan dunduniyarsa an fahimta to irin wannan zama an ce buɗe ya halatta a yi a salahi da tsakanin sujada da sujada shi ma ma'aikin allah ba kullum yake yi ba a hayani ne ke yi kuna fahimta wannan shi ne malik ke cewa amma ma ya fa'aluhu kafiru minal musallin amma abin da yawa daga cikin masallatan suke aikatawa minal jalisat na nau'in zama kala-kalan zama yini jalisat au hay'at ko wani yanayi ko wata kama da suke samu cikin zama a sallah ka tarbiya kamar zama tarabbu'i a gane ko wa idibaq rijlayn ala ba'dihima ko mutum zai zauna amma sai ya hade kafafuwansa haka sai ya dau wannan sai ya sata a cikin wannan sai ya haka ana yayi shi ma wannan zaman bahi da mahalli a sallah bahi da mahalli ko kadan in ga mutum iyaye to kamar uzuri ba maki bai sani ba amma dai bahi da mahalli a sallah mutum ya dau kafa sai sa ɗaya a cikin ɗaya zauna a kansu ba a yi eh kamar kansul ya kansul ko eh to kamar kansul haka ne haka ne to shi ma zaka da yawa mutane suna yi wani sai dauka wani wani abu yake kuma wannan kuskure ne dan me irin wannan anusar da shi babu manzo Allah bai koyar da wannan zama a sallah ba shine idbaq arjilaini ala ba'dhihi ala ba'dhihi wa ghairi zalika ko waɗansu waɗannan zama fala dalila alai ba wani dalilin yin wannan zama wa mukhalifun li sunna kuma irin wannan zaman saba wa sunnar manzon Allah an bai mishan kuskure ne takwas tarkul azkar baina sajdatayn in yin azkar tsakanin sujda sujda to wani wani wani ba bai ma nutsu mabalanta na yin azkar ko to dan Allah wanda daga dora gohinsa zai dawo ina ya ga dan samun damar azkar daga ɗagowarsa bai ma zauna ba ya koma ina ya samu damar a sakar ka gashi ga illacin da ake so ta haifar maki nan rashin nutsuwar zai sa ka baro ta gaba a sallah mai muhimmanci to rashin nutsuwar kuskure ne abu na biyu kuma rashin azkar tsakanin sujjada da sujjada shi ma kuskure ne kaga kuskuren ka na rashin nutsuwa zai haifar ma da wani kuskuren na biyu kenan an fahimta duk wanda baya nutsuwa a wannan tsakanin sujjada da sujjada tabbas hakika bai samun damar yin azaka ko da ka nutsun ba kai azaka din ba laifi ne a ce ka dawo daga sujjada farko ka zauna ka nutsu amma ba kai azakar ba kai shiru to shi ma kuskure ne ballantana kuma biyun ba nutsuwar ba azakar nan kaga zulumatun ba'dhu ha fawqa ba'd kida idza akhraja yadahu lam yakad yaraha bayimtum malik yake cewa kuskure ne wannan a wake cewa wa haza qatuna amma ammatun nas in yace amma yawancin mutane kenan yawancin mutane sun fada wannan kuskura wa khassatuhum da ma ke bantattun su ma iya so yace har ma da wanda yake zancen suna da ilimin sun da khassa amma da khassa illa man rahima illa man rahima rabbi sai dai wanda ubangiji na ji kansa ya karanta ko an karanta kuma iya kokarin aiki da karatu shine illa man rahima rabbi wa qad sabbata an nabi sallallahu alaihi wa sallam mala yace ya inganta kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kana yaqul manzon Allah ya kasance yana fada tsakanin sujjada da sujjada a zaunen nan bayan ya dago daga sujudin farko sai ce Allahumma ghafirli warhamni wajuburni warfa'ani wahadini wa'afini warzuqni to mazala iya karanta wannan azkar an bayyana Allahumma ghafirli ma'ana Allah kamin gafa warhamni ya Allah kai min rahama wasan gafara da barahama da wasan bambanci tsakaninsu ita gafara shine Allah ya lullube ma zanubanka ya hana a gansu hatta mala'ikan ma da yake rikodin ɗin zanubi ba zai gansu ba shine gafara kin daga almigifar ne Allah ya sama wata rigar kariya tsakaninka da zanubanka ba mai gani shine gafara kenan Allah kamar da gafara rahama kuma jinkai kamar baka cancanci wani matsayi aljanna ba sai Allah ya upgrading naka shine jin kai daga Allah ke an bayyana gafara da ban jin kai da to duk bin kana roƙon Allah kaga wannan mu ne min babi awla mu tsami wannan addu'a duk gashi nan zanubi ya bebe mu ko ina zanubi ne gashi to Allahumma ghafirli ya Allah gafarta min zunubaina sannan warhamni ya Allah ka ji kana ka min jin kai wajburni ya Allah ka dora ni inda na gaza shine al-ijbar ka gaza kaiwa wani gun kana roƙon Allah ya dora ka kai ko ka durkushe Allah ka daga ni an bayyana ko kuma a wani abu ya tunkaro ka wanda in abin nan ya cimma to zai durkusar da kai to ma iya nufin wajibur ne ma'ana dukkan wani naƙasuna wa Allah dukkan wata gajiyawa ta wa Allah ka dora ni ka tsaye da ni karka gaji da ni ko kuma Allah karka sa da gajiya Allah kada ka sa da durkushi an fahimci wannan shi ne al'ijibar ai ko bandeji ma ana ce masa aljabar ko idan mutum ya karya ɗaura shi a ɗaure ƙafan nan ana ce masa jabar fahimtu shi ne aljabbar iya daga cikin sunayen Allah aljabbar wanda yake karya wanda ya so shi ne jabbar ke duk ƙarfin mutum idan Allah ya so zai karye shi wallahi ko labarinsa ba za ka ji kuma iya rayan ya haru da kamun Allah aljabbaru shi ne mai tankwasa mutum ya karye shi a lokacin da ya gada ba Allah ya sa mutum ya fada makabartar tarihi ga hinan da ransa amma a dinga abu bai san ana yi Allah kada kamar irin wannan ya Allah shi ne waje burni sannan warfa'ani ya Allah ka ɗaga daraja na wahadini ya Allah ka shirya da ni wa'afini akwai afiyatu wassalama suna zuwa da kaman gude addu'a al'afiya wassalama al'afiya shine lafiyar gangar jiki assalama kuma zaman lafiya na al'umma Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata wassalama al'afiya shine lafiyar jikinka ba ulsa ba hawan jini ba diabetes shine hawan jini ko kai wani ciwon suga ba wa hypertension ba ba ba duk wannan Allah kana roƙon Allah ya raba ka da su ba wata mummunan mura ba ciwon wuya ko ciwon wuya ba ai masu kuɗi ba ba ciwon gwiwa yawa ba ciwon gwiwa ba ciwon baya duk wata larura dai da take gaban jikinka in ka cewa afi ne to kana roƙon Allah ya raba ka da wannan larura kun ga ce ga magani ba idan kai Allah ya karba ya ka zauna karam da kamninka lafiyanka kalau ba wata larura za ta halaka ibada shi ne wa'afi ne Allah ka bani lafiya an fahimta sannan abu na gaba warzuku ne ya Allah ka min arziki abin da ake tafa man nema kenan ku kuma kaga addu'a ce mai tsada domin addu'a ce a cikin sallah ba addu'a mafi tsada kamar addu'ar cikin sallah babu ita ba inda ka fi kusanci da ubangiji face lokacin da kake sallah yasa da mun san irin romo da lagwadar wannan addu'a da ba mai sakaci da ita an fahimta kaga dai lokacin da ka dago daga sujada kafin ka koma ta biyu ga irin abin da ma'aiki ya karantar a karanta zaka iya haddacewa kai fikin ka ka fito da su daga cikin littafin ka rubuta su a faifa sai ka ya ka haddace su an fahimta Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini warzuqni an fahimta ya Allah imin gafara ya Allah jiƙaina ya Allah ɗora ni inda na gaza ya Allah daga daraja na ya Allah shiryar da ni ya Allah ba ni lafiya ya Allah imin arziki akwai wanda baya san ɗaya daga cikin wannan akwai wanda ya ƙoshi da ɗaya kawai ma ba duka ba babu ni dai ina buƙatar su ban san malam Usman ba ni dai dukkan ina buƙatar su waɗannan dukkan su ina buƙata dukkan mu to Allah ka kamana arzikin su wa kana taratan yaqul wani lokacin goma aikin Allah yana cewa rabbi gifirli rabbi gifirli sai takaita a wannan kawai sai takaito rabbi gifirli rabbi gifirli ya dinga maimaita wannan ya Allah imin gafara ya ubangiji imin gafara ya ubangiji imin gafara to tabbatacce ma'aikin Allah yana ɗayan biyun nan ko wannan dogon ko wannan mai gajartar a tsakanin sujjada da sujjada an fahimta kuskure na tara katsohun fi inkari alaman yajlisu aljalsa istiraha kuskure ne kana inkari akan wanda yake zama na istiraha a cikin sallah jalsul istiraha in kai ba ka yi dokai shiru da bakinka amma wanda yake karka masa inkari me yasa yake yi ba ruwanka iya da dalili an fahimta jalsul istiraha kuma shine zaman da ake yi bayan ka kammala raka'an farko kafin ka miƙe kai ta biyu bayan ka yi ta uku kafin ka miƙe kai ta hudu ana ki dan wani dan wani zango kaɗan sai ka meke wannan zama ya yi ya sha maganganu a malamai da yawa kamar malam usaimin ya yi maganganu da yawa cikinsa a cikin littafinsa su fatu sala ya yi maganganu masu yawa a cikin wannan zama an bayin da amma da duk abin da malamai suka ce aka tattaro shi duka zama ne wanda in baka yi shi ba ko ba ka yi sallaka ta yi tunda ba wani abu da aka karantar na musamman a karanta a wannan zaman ba a zakar da ya tabbata ana yi ba ƙarin kabara ake yi ba an fahimta ya sa masu kace ko da kana yi ba ka yi shi ba to ba abin da ya shafi sallar ka an fahimci wannan kabara ɗaya ta zama ta tahi za ka yi ka ce allahu akbar to shi ne in kana yi za ka ɗan zauna sai ka miƙe in kuma ba ka yi daga wannan sujada ta biyu za ka taso ka miƙe wanka kawai shi kenan hatta manyan malamai ba ba ƴan kuci guba ba har hatta manyan malamai ma sun samu wannan safanin ajiyarsu manyan malamai na duniya ta san da su akwai wanda ya fahimci za a yi akwai wanda ya fahimci ba za a yi ba an fahimci wannan amma kai wanda ba ka yi karkai inkarin ne kai kuma da kake yi karkai inkarin wanda ba ya yi wannan kuma shine kamar da awar fatawar malam usaimin abin da ya cike shi kuma ya ƙara cewa ko da kana yi idan limamin ka bayi ba za ka yi ba kuma ko da ba ka yi idan ka je gunda limamin yake kuma za ka yi wannan fatawar malam usaimin ne kuma fatawa ce wanda tafi kusa da daidai an fahimta wannan shine zama na jalsatul isra wa an sun ce manzon Allah sai da ya kai shekaru can wajen shekararsa 60 ya dabda tafiya lahira ya fara yi wa an sun ce ba fara shi a garin maka ba duk dai da maganganu irin wannan an yi ta maganganu amma maganar gaskiya shine manzon Allah yayi ina gaskiyar magana wannan ma'aikin Allah ya tabbata ya yi wannan zama sai dai kuma ta bayani kawai da irin yadda malamai suke ɗaukan abin da manzan Allah ya samai fassara a nan ake fidda farilla ake fidda sunna ake fidda mustahabbi ake fidda kaza da kaza aiki ne ya yi amma sai su kula su ga a wane yanayi wannan aikin daga da simbin malamai su yi wannan sunna ce a mahukuncinta kaza ne sunna ce a mahukuncinta kaza ne wannan aikin malamai ne an fahimci wannan to malik ke cewa kathirun minal musallin wa khasatun man ya'tani kuna ba'd al madahib al fiqhiyya yace da yawa daga cikin masallata musamman musamman injimalan wanda suka makalkalewa wata mazhaba ta fiqh wasu akwai yan mazahib ko akwai su inda ba mazhaba mazhaba bace tace ba za su yi ba wannan kuma kuskure ne ko 'yan ƙungiyanci in ba ƙungiyar wacce ta ce ai ba za a yi ba wannan duka saɓanin suna ne wannan da mazhabarka da ƙungiyarka duk sunarki a sunna haka ake so mazhabarka da ƙungiyarka su zamto taimakonka suke wajen bin sunna shi ne fa'idar su ai amma idan ƙungiyancinka ya sa ka bar suna mai amfanin ƙungiyar idan mazhabarka ta sa ka saɓa wa suna mai amfanin mazhabar ba ta da amfani Allah manzan Allah ya turo mana bai turo mana maza ba bai turo mana kungiya ba duk abin nan guda biyu ana yin su ne domin su taimake ka wajen bin sunna amma dukkan ɗayan biyu nan duk abin da zai raba ka da sunna don kungiyanci ko don mazhabanci ka bar shi kawai shi ne ka'ida wannan kuma shi ne insafi shi ne adalci shi ne adalci duk wanda bai faɗa ma wannan ba wallahi san zuciya zai faɗa ma tunda duk wannan mazahibul arba'a din nan mazhabar Abu Hanifa shine Nu'man bin Sabit mazhabar Imam Malik mazhabar Imam Shafi'i ne Muhammad bin Idris mazhabar Imam Muhammad bin Hanbal duka duka yanda zaka taso sai na Abubakar da Umar da Usman da Aliyu kace musu akwai wata mazhabar mazhabar Maliki wallahi ba san da ka ce ya, ya, ya, ya umar akwai wata mazaba ta, ta imamu shafi'i wala bai santa ba tun da ya bar duniya ma kafin a haifi mai mazabar ma ko bai bar duniya ba ya bar duniya kafin a haifi mai mazabar kuma yanzu ka ce dole sai na yi mazabar ka kenan zan zama musulmi waɗancan da suka rayu suka mutu kafin mazabar mai suka a wani babi suka mutu gina wannan shine ka'ida ya zamto taimakonka suke wajen bin sunna mazabar ka rike kayarka alhamdulillah amma ta taimake ka wajen bin sunna ƙungiyancin ka rike shi amma ya taimake ka wajen bin sunna kar ya raba ka da sunna duk ɗayan da zai raba ka da sunna ka ajiye shi abinda yan ƙungiya ba sa so kenan kuma dole a faɗa ne gaskiya a yi ne gaskiyar magana wannan an fahimta ƙungiya alhamdulillah an kafa ta da kyakkyawar mata ba ta taimaki addini ai ta addini amma kan kattar baka da sunna in abu ya inganta a hadisi bin sa ake yi ko da da ba ku fahimce shi daidai ba imamu malik yake cewa a inni usibu akba ina daidai ina kuskure inji imamu malik yake cewa fandur ila kauli ko ila ra'ayi ku duba duk abin da aka ce ni na fara aje imamu malik idza wafaqal kitabu wa sunna fa kuzuhu aka yace duk abin da aka ce ni malik na faɗa to ku kwatanta shi ya yi daidai da ƙura'ayi da suna idan ya yi daidai da wannan sai ce ku riƙe shi hannu biyu amma wa'iza kalafar kitabu wa suna kuhu. haka yi ba ya faɗa idan abin da aka ce na ce kuka gwada shi waga ya saba wa ƙura'ani ya saba wa hadisi ya ce ku yi fatali da shi imamu shafi ya ce iza sahal hadisu ko huwa mazahabi haka ya ce duk inda hadisin manzon Allah ya inganta to anan nake yace ina da rai da bayan na mutu duk wannan shine ra'ayina haka Imam Shafi ya faɗa Imam Ahmad bin Hanbal haka ya faɗa Imam Abu Hanifa haka ya faɗa to ta yaya in ba so kake kaiwa kanka rahin adalci ba a ce hadisi ya inganta manzon Allah yayi kace kai mazhabar gaba ta yi in ka je lahira me zaka ce kuma abu na biyu hatta malamin mazhabar imamu malik imamu ahmad bin hanbal imamu shafi imamu abu hanifa ba wanda iya da rai aka kafa mazhabarsa babu shi kai mema mazhabar ne mazhabar shine imamu malik da ya mutu Allah ya masa rahama ɗalibansa manya-manya sai suka tattaro duk fatawar da yi da duk rubutun da yi da duk tambayar da aka yi masa ya ba da amsa sai suka tattara shi a guɗaya suka ce to wannan shine matafiyar malamin mu ma kada mu sauka akan wannan matafiyar wannan shine mazabar fa ba wani abu bane sauƙaƙe daga sama ba ra'ayin malamin su ne da fatawarsa da da, da karatunsa da rubutunsa suka ce malamin mu akan wannan ya tafi mu ma mu tsayu akan wannan duk malaman nan guda hudu haka ɗaliban su suka yi tare da girmamawa da kuma in abu ya ci karo da nassin hadisi ko ƙwar'ani ya su nema musu gafara a gun Allah ya su ajiye musu a gefe ya ci gaba da abin da suna tabbata wanda shi ne wanda shi ne adalci ne insafi to malik ya cewa wanda suka makalkalewa mazhaba to na ga za mu shigo wannan kuma ana mana ana mana nuni lokaci yayi to dole za mu samu matsaya a nan sai mu tashi wannan gabar da in Allah ya in kari akan zama na jalsul isra a cikin sallah kuma gabace mai mahimmanci wanda ya kamata kowa ya fahimce ta domin ana ta samun saɓani wani gumma har dan baki ne ba a yakan wannan saboda ka duk ba abin dan babba ne ba abin daga a wuya bane abu ne mai sauki a musulunci gashi nan mala ya kama da mafita insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa akwai tambaya da aka min na manta ba faɗi da farkon karatu ba wani bawan Allah ya ce shi ne haka dai ya je irin masallacin nan da ba wai masallaci ba ne ratibi sai aka dan tura shi gaba ya yi sallah kamar masallacin tasha ko wata unguwa ko hanya haka ya ce sai dai jagoranci mutane sallah an baje sai tuna shi fa bahi da tsarki ba an gane yake ce akwai wanka ma na shari'a a kansa bai ba haka zai zo ja mutane wannan wannan daban kwalan to ya zai yi to amsa shine inda mantuwa ne inda mantuwa ne ya yi to shi dole ya rama sallah amma sauran mutane duk sallah su tashi ba wanda zai sake sallah ce mu yawwa duk ma mu ba wanda zai sake ko ya san mutum ba zai ce kai wani sake sallah gaba shi dai ramuwar kansa ta abka shi kadai zai rama amma duk su sallah su tashi wannan shine fatawar Umar ɗan Khattab a lokacin sa wannan ta faru ya bada irin wannan fatawa Allah ya samu dashi Allah ya mana albarka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa akwai wata tambayar ne ne ma addu'o'i ne to kai ma za mu saka addu'a yi Allah ya samu dashi Allah ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu gama lafiya